الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على منواله إلى يوم الدين وبعد فإن مما سبق بيانه يتبين أنه لا ينبغي لا ينبغي لجماعة نصر الإسلام أن تستعين بمن تريد أن تستعين به من الكفار في عملية ترميم وصيانة الجامع المركزي في أبوجا لأن في هذا ذلا للمسلمين مع أنهم أرفع من أن يكونوا كذلك وذلك لما يأتي أولا أن المسلمين يستطيعون بناء المسجد بطرق شتى أولا الحكومات في الولايات ذات الأغلبية الإسلامية فلها أن أن تجمع ما لديها من التبرعات وأن تتعاون فيما بينها لبناء ما أرادوا أن يبنوه من المسجد أو غيره أولا الإمارات الإسلامية هذا ثانيا الإمارات الإسلامية ثالثا الأثرياء من المسلمين رابعا المشاركة الجماعية لجميع أفراد المسلمين حتى لو تبرأ كل منا بما يعادل عشر ليرات أو أقل من ذلك ثانيا قال الله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين قال محمد جمال الدين القاسمي ما كان للمشركين اي ما صح لهم وما استقاموا ان يعمروا مساجد الله أي التي بنيت على على على اسمه تعالى وحده لا شريك له ما كان لهم أن يعملوا شيئا منها وهو جمع مضاف في سياق النفي ويدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد أن يعمروا مساجد الله ما معنى أن يعمروا قال صاحب البصائر هو إما من العمارة التي هي حفظ البناء أو من العمرة التي هي الزيارة والتعاهد مرة بعد مرة حينا بعد حين أو من قولهم أمرت بمكان كذا إذا أقمت به شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بقولهم وعملهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون تدل الآية دلالة واضحة على بطلان عملهم في حكم الله تعالى قال ابن رجب الحنبلي من العلماء من قال انه لا يمكن الكفار من قربان مسجد من المساجد ودخوله بالكليه وقد اختلف العلماء في تمكين الكفار من عماره المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على قولين احدهما المنع من ذلك لدخوله في العماره المذكوره في الايه وهذا قول كثير من المفسرين كالواحدي وابي الفارج بن الجوزي وكلام القاضي ابي يعلى والسياء الهراسي وغيره من العلماء والقول الثاني الجواب وهو قول طائفة من أصحاب أحمد والبغوي من الشافعية المهم أن عمارة المساجد عمارة حسية ومعنوية إنما هي من عمل المسلمين لا من عمل الكفار والدليل الثالث أن قيام أن قيام رئيس الدولة بالمشاركة في بناء المسجد المذكور ما هو إلا محاولة خداع المسلمين يحاول بذلك تغطية إساءته للمسلمين ومؤامرته ضدهم مع القوى الكنسية في هذه البلاد لإطفاء نور الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولقد رأيت قبل قليل من الزمن ما هو قريب من ذلك في الخطورة وهو أن السفارة الإسرائيلية في نيجيريا زودت جماعة نصر الإسلام بكمية كبيرة من الكتب لتوزيعها على المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون ونحن لا ندري ما نوع هذه الكتب ولكننا نثق بأنها إسرائيلية المصدر ويهودية الهوية وليس هناك شك في أن اليهود أشد الناس عداوة لنا نحن المسلمين لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قديسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم إليه تنصرون وسوف يحاسبكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذا هو مسلمين وبنجي سبحانه وتعالى يا أمرني يا سيلانتا أتكلم لكاتب سبي جرمة وجن أجن مسلاتي أظهر تاسي جنن سوء أكتسا سوء ya faɗi hakan a cikin ayoyi daban-daban kaɗan daga ciki a cikin suratul nur Allah ce fi buyutin fi buyutin azna Allahu an turfa a cikin waɗansu gidaje da Allah ya izinin a ɗaukaka ginin su a azahar tashin ginin su domin gina su bayyana su fili sha'ira ta min Allah ta'ala wanda ake bukatan bayyanar da ita alama ce ta samuwar addini da wanzuwarsa a gare idan an ji masallaci idan an ji ana wayar kiran sallah a cikin masallaci ويذكر في حسبه سنة أنبتسونا ألا أتكي سومة اللاتم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله waɗansu mazaje wanda hada-hadar kasuwanci da saye da sayarwa ba ta shagaltar da su daga ambaton Allah da tsayar da sallah da bayar da zakka irin waɗannan mazaje suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kowace safiya da kowane yammaci a cikin masallaci يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار suna jin tsoron wani yini wanda suka ta suke jujjuyawa a cikinsa danne suke rikicewa a cikinsa shine yini ranar tashin kiyama sukan yi waɗansu ibadu ne na raya masallatai bayan sun gina su da dukiyarsu don ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu sakamakon mafi kyawun abin da suka aikata ya yi musu daɗi daga cikin falalarsa subhanahu wa ta'ala sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa amidna ila ibrahim wa isma'il mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da ɗansa isma'il muka ce da su an tahira baiti lil ta'iqina wal aqina wal ruk'i sujud lallai ku tsarkake daki na inda Allah abin da yake nufin dakin sa masallacin Ka'aba ku tsarkake daki na domin masu tawafi domin masu itikafi domin masu ruku'i da sujada manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna muhimmancin ginin masallaci da falalarsa a cikin ɗumbin hadisai masu yawa kaɗan daga ciki daga Usman dan Affan Allah shi kare da a gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man bana masjidan yattaji bihi wajha Allah dan Allah lahu mithluhu fil janna dukkan wanda ya gina masallaci shi da kansa ko ta hanyar hada kuɗi tsakanin da wani ubangiji ta'ala zai gina masa fatan kusunta a cikin aljanna sannan manzon Allah ya bayyana cikin wani hadisi dan Allah lahu baytan fil janna zai gina masa gida a cikin aljanna hadisi na biyu daga Jabir bin Abdullah yace manzon Allah ya ce man bana lillahi ta'ala masjidan walau ka mafhafi qatatin aw asghar dukkan wanda ya gina masallaci ko da gwargwadon fadin wurin da hasbiya take durkusawa don ke kwanci ta sauke kwanta kaga wuri ne mai fadin da ya fita hannu biyu ba amma in mutum ya gina masallaci ko da gwargwadon wannan ne matukar halinsa kenan matukar abin da zai iya kenan in ya gina daidai gwargwadon haka ya yi don Allah ba don gasa da wani ba wani ya yi nema bari in yi wani ya yi gina ya gina ya gina ya gina masallaci nema bari in gina ya yi ne don neman yadda Allah a wurin da bukata ta kama lallai a samu masallaci ko da gwargwadon hakan ya yi shi au asghar ko bai kai haka ba bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna hadisin can na farko bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi na biyu al-imam ibn majah hadisi na sahih hadisi na uku daga abdullah bin abbas Allah ta tsare da gare shi yace manzon Allah ya ce man bana lillahi masjidan walau kaman hafi qatatin li baytiha bana Allah lahu baitan fil janna wannan daidai yake da hadisin tazu na Jabir dan Abdullah hadisi na hudu hadisin Umar dan Khattab yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man bana masjidan lillah wanda ya gina masallaci don Allah yuzkaru Allah fihi ana tuna Allah a cikin masallacin ta hanyar sallar jami'i ta hanyar sallar juma'a ta hanyar karatun qur'ani zikiri wa'azi fadakarwa almuhim ana tuna Allah a cikin masallacin bana Allah lahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa fatan kusansa a cikin aljanna wato sai wannan ya nuna lalle ne ta gina masallacin a inda jama'a za ta karu da shi wajen tsayar da salloli guda biyar ne ne da darussa na ilimi da karance-karance da wa'azozi da karantarwa ta addinin musulunci domin inda ginin ne kawai da sai mutum ya tafi dajin rugu ko balgore ya gina masallaci ya tafi sa to amma kaga ai ba wanda zai raya shi da ibada ba wanda zai kira sallah balle sanar yayi ta a ciki shi kuwa tabbatar ladan sai in kai a inda za a raya shi a sai da mutum ya gina a cikin gidansa shi kadai daga shi sai ya'yansa in yana nan ayi sallah in baya nan ba a yi sallah to ba irin waɗannan masallatan ake bukata ba masallatan unguwa da ka gina a gidanka gara ka yawo cikin Kano ka bi lungu lungu da sako sako da unguwannin bayan gari dorayi karama dorayi babba daɗin saranci rijiyar lemo bazirawa limin keɓe mulkara kaga ina ne inda ga dandazon musulmai ba masallaci ta tare da su ko akwai shi amma yayi musu kaɗan ka ce wani gida ka rushe ka fada bashi to sai ka samu lada ninkin ba ninki gwargwadon kyakkyawan niyyarka sama da ce ka gina shi a cikin gidan ka GRA in kana nan ayi sallah in ba ka nan masu gadi ba sa yin dangi sai da kowa ya tashi daban ba irin wannan masallacin da ke bukata ba masallacin da jama'a za su raya da ibada shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke magana a kansa da haka da yayin uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana abin da zamu iya fahimtar muhimmancin gidan masallaci da ladan da ke ciki dan haka ma ya zanto da annabi ya hijira a Madina kafin ya komai farkon abin da ya fara yi shine gina masallacin sa shi da kansa ya shiga cikin aikin gina masallacin sannan ya zaburar da sahabbai wajen aikin gina masallacin Abu Sa'id al-Khudri yace mun zo aikin gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai kowa na daukan bulo daidai amma sai da Ammar bin Yasir shi kadai da bulo biyu a kansa sai manzon Allah yake furfade masa kasa da kansu koran da suke jikin sa yake kade masa yana cewa wai Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya yad'uhu ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar kai san Ammar ibn Yasir yan tawaye ne za su kashe shi azzalame ne za su kashe su bisa da zalunci yana kokarin kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kokarin kiran su zuwa ga wuta almuhim manzon Allah ya yi musharaka da kansa ya shiga da kansa ya zabura akan muhimmancin gidan masallaci kamar yadda wannan ruwaya ta nuna cikin sahih bukhari ga hadisin jundub radiyallahu samra ibn jundub radiyallahu anhu ita manzon Allah ya umarce mu an nattasa da masajid fi diyarina mu gina masallatai fi diyarina baya nufin a cikin cikin gidajenmu a'a a tsakiyar gidajenmu ba wai ni a gidana ba kai a gidanka wancan a gidan shi a ga gidanka ga gidana ga gidan wancan masallaci a tsakiyar mu dan ni in fito kai su fito mu haɗu a wajen ba wai ana nufin kowa ya gina a gidansu shi kadai ba dan da haka za a yi da babu masallaci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a je a raya da jami'i ko da masallacin sa ne da Abubakar sai ya masallaci a gidansa Umar da Usman da Ali da Abu Sa'id al-Khudri da shi kansa sun rubuta jundub kullu wahid ibn masjidan fi baytihi wa khalas yusalli ma ahlihi la la yahtaju ila al-khurj da kowa sai masallaci a gidansa baya bukatar fita to amma fi diyarna abinda ake nufi cikin unguwannin mu ya umarce mu samar da masallaci a unguwannin mu a ƙauyukan mu a karkaran mu a biranen mu gurgurda yadda za su ansa bukatan mu wannan shine abin da za a fahimta cikin hadisi wa amarna an nunzifa ya umarce mu mu tsaftace masallatai din kamar yadda turmi ya rawaito da Imam Ahmad kuma hadisi ne sahihi hadisin ummu da Aisha take manzo Allah ya umarce mu da gina masallaci a unguwannin mu a tsaftace masallatan sannan a sa musu kayan kanji a rinka sa turaren wuta ai kuna sane da Abu Nu'aym Nu'aym al-Mujbir wanda ya samu wannan kamfe na almujibir saboda kokarin sa na kai turaren wuta cikin masallaci saboda haka dai in ma baka gina masallaci ba ka taimaka wajen tsaftace shi da share shi da gyare shi da sha da ya yanan gizo gizo a cikin sa sannan kuma da sanya turare a ciki ka kawo turaren wuta ka sa duk abu ne da ummina Aisha ta ce manzo Allah ya yi umarni da ayi hadisi na Imam Abu Dawud ya rawaito da wannan sa sannan ya tabbata a hadisin Abu Hurairah yace wata mace bakar fata ce ma ta kasance tana tsaftace masallaci sai manzo Allah ya ga shiru bai ganta ba kwana biyu sai ce ina take sai aka ce ai ta mutu sai ya ce da sahabbai halla azantu ne ina ma kun sanar da ni lokacin da ta mutu ai da da ni za a yi sallar ta da da ni za a yi mata duk abin da ya kamata a mata a je a binne ta tare da haka sai manzo Allah ya tafi kabarin ta ya je yayi mata sallah tana kabarin ta shi kadai sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya je shi da waɗanda ba su yi sallah ba suka yi mata sallah tana cikin kabarin ta bukhari da muslim suka rawaito hadisi a riwayar ibnu kuzaima yake aikin da take yi taltaqitu al-qirqa tana bin tsummokarai da ledoji a cikin masallaci tana da daukewa shine aikin ta sannan wal idan da tsinke ko waɗansu kalare ko kalmami da aka jefa cikin masallaci ko waɗansu ledoji da yayi shi da aikin ta kullum su zo ta haka ta samu wannan falalar wanda har manzo Allah bi cikin kabarinta bayan an binne sai je mata sallah a can gurin ma'ana ya tsaya kan kabarin sai mata sallah idan kuma an gina masallatai a bisa ga tsarin da ya dace da shari'ar musulunci dole a raye masallaci da sallar jami'i tunda sallar jami'i tana da fifiko akan sallar mutum daya da daraja 27 sannan zikirin Allah da tasbihi da hailada da handala da kabarbare a cikin masallaci gurgurdai da sunan manzon Allah ta koyar sannan karanta alqur'ani mai girma domin karatun alqur'ani yana cikin zikiri ko ma ake shi ne mafificin zikiri Allah ya ce inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an manzo Allah ya ya shelanta wa mutane tunda Allah ya masa wahayi ya ce da su kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an manzo Allah ya ya shelanta wa mutane tunda Allah masa wahayi ya ce da su an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan gari wanda ya mayar da garin ya zanto hurbi mai daraja shine mai mallakar komai an umarce ni in zama cikin musulmai an umarce ni in rinka karanta alqur'ani in ya zanto manzon Allah kansa an masa umarni da karatun alqur'ani to wanda ba shi ba shi ya fi cancanta wannan umarni ya shafa kai tsaye saboda abin da ke cikin karatun alqur'ani din na falala da haka ana rayar da masallaci da karatun alqur'ani sannan ana rayar da masallaci da darasi na ilimi darasi na kowa da kowa wanda ya shafi dukkan jama'a darasi na ke bantattun mutane wanda ya shafi zarata masu ido cikin ɗaliban ilimi wanda suke buƙatar ilimi mai zurfi da za a ɗora musu wanda ya sha bamban da ake faɗawa ga garin mutane na yau da gobe duk wannan daga cikin abin da ake rayar da masallaci da shi da wannan ne ilimi zai yaɗu da wannan ne jahilci zai kau da wannan ne wayewa za ta tabbata a cikin al'ummar musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim dukkan wanda ya samu ko zuwa masallaci ko ya je masallaci da yamma domin daya daga waɗancan al'amura ne ya samu ko da safe ko ya samu ko da yamma ne je da yamma da wuri ko ya je da safe da wuri masallaci manzo Allah ya a'adda Allahu lahu nuzulan min aljanna Allah zai masa talibin wata gara a cikin aljanna kullama gada waraha duk lokacin da ya je da safe da kuma duk lokacin da ya je da yamma ya je da safe yamma dan halartar jami'i haka da yamma dan halartar jami'i ya je da safe dan jin darasi ko da yamma dan jin darasi ya je da safe dan zikiri da karatun alqur'ani da halala da wani abin da zai yi a cikin masallacin ibada yayin da duk mutum yayi wannan za a yi masa sanadin gara a cikin aljanna zuwan safe gararsa daban zuwan yamma gararsa daban a yau gararsa daban gobe da jibi kuma gararsa daban haka falalar take da dukkan mutumin da yake rayuwa masallaci to kun ga wannan na nuna mana raye masallaci da ibadoji da yawan karance karance a cikin sa kuma wannan sai nuna mana muhimmancin masallaci dan haka da yake nan na kawo dukkan abin da na kawo dan in nuna mana cewa tunanin gina masallaci ko inganta na da da faɗaɗa shi da gyara shi wannan tunani ne mai kyau kuma dukkan al'ummar musulmi suna goyon bayan su ɗari bisa ɗari dukkanmu muna goyon bayan gyara masallaci gina shi faɗaɗa shi in yayi kaɗan rayar su ibada ɗari bisa ɗari saboda abin da ya riga ya gabata na dalilai da na koro mana amma ya kamata mu san cewa gina masallaci ɗin da rayar su ibada aiki ne na musulmi ba aiki ne na kafirai ba bai dace ba musulmai su miƙa wuya ko kokon bara ga wani kafiri don zo gina musu masallaci bai dace ba su kaskanta a gaban wani kafirin da ba musulmi ba ko mun matsayinsa ko mun dukiyarsa wai kawai don zo gina musu masallaci da haka bai dace ba yankunan da jama'atu musulun islam take kuma ta fara kelatawa na a zo a yi dangane dan a tara dukiya a gyara masallacin abuja abu ne mai kyau amma neman wani kafiri ya zama shine shugaban taron wannan ya fitar da addinin musulunci ya sabawa ayoyin alqur'ani ya saba hadisan manzon Allah a zahiri kuma ya sabawa ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina a sararin ayyukansu suna neman taimako da agaji ne a wajen ɗaiɗaiku musulmi manzo Allah ya san akwai Yahudawa a Madina da ya gina masallacin sa bai ce su kawo agaji ba sai dai su sahabbai suke da haka abin da kuma ta al'ummar musulmi su kenan jama'atu nasarar islam su kira mu mu al'ummar musulmi amma su cire wani arne in shi dan karan kansa ya aiko da kuɗi ba wanda ya je roƙe shi ba wanda ya je ya faɗi ya masa sujada ko ruku'i ko ya kaskantar da kansa a wajensa wannan wani abu ne daban amma a ga a nemo shi a shugabantar da shi akan musulmi wannan ba bai dace ba wannan kaskanci ne ake kokarin a dawo wa al'ummar musulmi wanda bai dace ba kuma na ce bai dace ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko al'ummar musulmi da kansu za su iya gina masallacin Abuja in ma biyu ake so in uku ake so in hudu ko biyar ga hanyoyi kamar haka hanyoyi na farko a arewa kaɗai idan ka ɗauki arewa muna da jihohin da cikin jihohi goma sha tara jihohi goma sha biyar daga cikin su dukkan su jihohi ne na musulunci ko ka ce suna da rinjayen musulunci ko ka ce gwamnonin su gaba ɗaya musulmi ne jihohi goma sha biyar a cikin jihohi sha tara domin waɗanda ba na musulmi ba jihar filato jihar benue jihar adamawa jihar taraba amma su ma al'ummar musulman cikin su musulmi suna da yawa musamman taraba da adamawa musulmi sun fi kirista yawa amma dai saboda rauni irin nasu wani abu ya faru wanda ya faru wanda Allah ke shugabancin su to ka ɗauki wannan sha biyar ɗin kaɗai kowace jiha ɗaya ta bada miliyan goma cikin nata idan aka haɗa miliyan ɗari da hamsin fa kenan to ballantana ka je ka ɗauko jihar Lagos ka je ka ɗauko jihar Oyo dukkan waɗannan suna da rijiyar musulmi idan ka haɗa miliyan goma miliyan ɗari da saba'in kenan ma'ana in miliyan goma goma kawai za su wanda miliyan goma goma a aljihun kowace gwamnatin jiha ba komai bane ba ba komai bane miliyan goma a yadda Najeriya jihar da tafi kowace talauci ko kusan ta kowace zama na kasa ba komai bane dan ta bada miliyan goma to ballantana ya kace ba su bada miliyan 20 20 ma'ana nan take kana da sama da miliyan 320 ko 340 miliyan 340 ko me ba za ta gina ba dan dai gyara masallacin Abuja kawai ne ba za su ba kaga ba sai an bukaci wani arnin a ce ya zo ba da gudunmawa ba sannan idan ka dauki masarauta masarauta a ce kowane sarki ya ba da kasansa ya kira attajirin cikin su ba da nasu kasan gwamnatocin jihohi sun yi miliyan goma goma kowace masarauta ka ce dukkan wata masarauta kawai ta musulunci wadda take ta musulmi ce sarkin ta musulmi ne ya karɓi tuta shehu usman dan fodiyo kowace masarauta kawai ta bada miliyan biyar ko kowace masarauta ta bada miliyan biyu me zai gagare su ba abin da zai gagare su akwai sarkin da zai bada miliyan biyar bai san ma ba da komai a cikin dukiyarsa ba duk an san su an san akawun din kowa ko a gida ko a waje wallahi tallahi akwai sarkin da zai iya bada miliyan hamsin wannan bai bayar da kashi ɗaya cikin goma na abin da Allah ya bashi miliyan hamsin cikin sarakunan to me sai sun jawo ubatun su arme su fito da kuɗin da ƙarshen su su bayar ba sa bukatar aljanna ba sa son rahmar ubangiji ba sa son su shiga cikin ceton manzon Allah ba sa so su tashi da kashin tutar manzon Allah sai sun bayar sai sun roki kuɗi a wajen ubatun su sun bayar da kai boli ya hau sannan kuma a ce attajirai su bayar sannan ɗaiɗaikun musulmi ku yi tsari ɗaiɗaikun musulmi su bayar mana muna da musulmi mafi ƙaranci musulmi a Najeriya ka ce miliyan saba'in wanda na tabbatar sun bata yawa to cikin miliyan saba'in ɗin nan kowa ya bada naira ɗaiɗai ma na tana da naira miliyan saba'in naira ɗaiɗai fa kawai to ballantana ka ce kowa ya bada miliyan goma ma na tana da miliyan saba'in har sau goma in kowa naira goma kaɗai ya bayar a cikin musulmin Najeriya za ka iya haɗa kuɗin da ba sa buƙatar Obasanjo ya bayar da wani abu to wannan shine dalilin idan kuna ganin cewa a mutane ba za su bayar ba to wannan rashin gaskiyar da ke cikin gudanarwa ne zai hana mutane su bayar dan mutane suna da tarihin cewa tsakanin mulkin general babangida da mulkin general abata Allah ya kansa da gafara a tsakanin mulkin waɗannan mutanen kadai an samu fili da aka danka a hannun jama'at nasarar islam ɗaya ɗaya a cikin abuja ya kai fili 60 a yanzu babu 30 a hannunsu duk sun sayar me suke da kuɗin asibitin musulunci ajin koyar da yakin jahilci wani ba guje suka musulantar da kudin ina su kudin saboda haka in ma kuna ganin mutane ba za su bayar ba ya danganci rashin gaskiyar waɗanda suka wuce gaba ne ake gaske filayen da aka bar su kuma ba a gina ba suna nan ba fili ɗaya da za ka ce ga yau an gina shi tun da aka bayar da sannan filaye duk filin da ake bayarwa tsakanin musulmi da kirista ake bayar da sai dai ko lokaci in musulmi ne ya ba musulmi kaso mai yawa in kirista ne ba kirista kaso mai yawa amma sai ya biya musulmi komin kaɗantarsa ta akwai ma lokacin da wani minista ya wuce na Abuja duk lokacin da zai bayar da jini da Kirista sai ya kirawo musulmi sai ya fara ba su sanin ya ba Kirista da kun je kuna kuna protest sai nuna muku ce ai ba musulmi na fara ba amma da ya ba musulman sai ya kirawo kan sai ya ce ku je ku samu na ba wani na ba wani dan kuka za su kira muku amma babu musulmin da ke iya sayan filin da aka ba Kirista amma duk wanda aka ba musulmi Kirista da iya saya to ku ke rashin gaskiya ku ke rashin mutunci ku ke kyale kuɗi sau nawa ne ne skandal din da aka samu na janar baban gida taimakon da ya bayar na ajin jama'a ta nasarar islam me yasa ba a gina ba sarkata ta dake kaduna tun yanzu ake ginin me yanke kuɗin a ina suka makale an karɓa lokacin baban gida an karɓa lokacin abacha an yi kaza an yi kaza to kuma sai ku sai kuna cewa wai mutane ba za su bayar bane da su ga an shugabanci da Obasanjo dan ya dauka daga aljihun wani sai bayar ma'ana ko nawa za a bayar in dai ku ne a kai ko ba su gyara zuciyar ko ba za ku iya gyara ba ba za ku iya tunawa ba da haka wannan shi ne tunaninmu ku bi ɗaya daga cikin hanyoyin nan gwamnatocin jihohi masarautu ɗaiɗaikun masu kuɗi dukkan musulmi ɗaiɗai wannan kaɗai ya isa ya sa kar mu nema a wajen wancan arna sannan abu na biyu Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ba ga mushrikai bai dace ba ga arna maguzawa an ya'muru masajid Allah su ce za su rayar da masallatan Allah jamal ibn al-qasim yace ai ma sahha wa mastaqama bai inganta ba baya kan turba ta daidai a ce arne ne zai rayar da masallaci zai gina masallaci zai assasa masallaci bai dace ba da nassin alqur'ani aya a cikin suratul tauba shahidun ala anfusihim bil kufr bayan suna shaidarwa kansu cewa su arna ne bai dace su haka ulaika hadbat amaluhum wa bin nar hum khalidun waɗannan ayyukan su ya riga ya rushe suna cikin wuta za su dawwama إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله da haka malamai suka ce idan arna ya zo ce zai gina masallaci a bashi dama ko kar a bashi suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce bai halatta a bashi ba saboda wannan aya da na karanta cikin suratul tauba ita ce hujja kuma wannan shi ne ra'ayin da dama daga cikin malaman tafsiri kamar Imam al-Wahidi da Abdul Faraj ibn al-Dawdi da Al-Qadi Abu Ya'la da Al-Kiya al-Harrafi da sauransu cikin malamai masu dubbin yawa wanda suka ce in ya kawo kansu ya ce gashi ba ne masa aka ba a iya karba wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin mabiya maza bi Imam Ahmad dan Hanbal da kuma Imam Al-Bukhari daga cikin Ibn Shafi'i a takaice dai ginin masallaci da raya ta aiki na musulmi ba aiki na Allah ba wannan shine dalili na biyu dalili na uku a ce wai yanzu shugaban kasa ya dauki waɗansu kuɗi ya bayar da a masallacin Abuja wallahi tallahi ba ma shakkar cewa yaudara ce yaudara ce yayi hakan dan ya lullube illar da ya mana wajen wakilan da ya zaɓa don tsara alƙiblar Najeriya a siyasa wannan national conference da ake a abin nan ya san muna cikin damuwa yanzu a shirye yake ba da miliyan ɗari miliyan ɗari biyu don ya a gyara masallacin Abuja saboda yana tabbas in ya faɗa haka to zai yaudari waɗansu a ce ayi ya kyauta shi kenan a manta kuma su zo constitution su cire shari'a su yi dukkan zaluncin da za su yi da zaluntar mu al'ummar musulmi wajen raba arzikin Najeriya da makomata idan ya so duk wannan an sayi ba kan miliyan ɗari biyu da zai bayar don ginin masallaci miliyan ɗari da ya san cewa kuma akwai waɗanda za su yi kwance-kwance su ɗauke ta shi kenan wato kaga an bayar da kuɗin a banza ba a gina masallacin ba kuma an cuce mu mun ma daina yin magana game da makomar mu ɗin gaba ɗaya an mantar da mu wannan yaudara ce ya kamata duk mai hankali ya riga ya gane wannan ba buƙatar dogon shirin kowa ya riga ya san idan zai ba mu miliyan ɗari to ko shakka babu zai ba sam miliyan ɗari biyu idan zai ba mu ɗari biyu zai ba su ɗari hudu wannan ƙa'idar ba ta zuwa babu yanda za a yi ba mu daidai wa daidai da haka ko ya bayar da kaza don ginin masallaci to zai bayar da ninkin wannan na gina coci na masallacin a kasa gina masallacin na cocin kuma a gina coci babu iyaka a Abuja shi ne abin da zai faru wannan shi ne hujjar mun cewa ba mai da wannan ba mun riga mun san makirki ne na Obasanjo da kuma yaudara da za a yi wa waɗansu daga cikin waɗanda ba su gane wani abin da yake na takaici shi ma fasara wannan zai zai nan da gani a wata jarida hoton sarkin musulmi da jakadan kasar isra'ila wai isra'ila ta bai wa jama'atu nasarar islam kyautar littattafai za a sa a labirari da musulunci kuma har ana buga a jarida to abin da ba mu sani ba shine wani irin littattafai ne na addini ne na tafsiri ne na tauhidi ne na fiqh ne tarihi shehu usman dan fodo ne tarihin abdullahi na gondo ne ko mu sani ba amma kawai abin da suke tabbata akan su littattafai ne waɗanda suka zo daga Isra'ila abin da za mu iya rantsuwa a kanka littattafai ne wanda suka zo daga hannun Yahudu kuma abu na gaba da muke tabbas a kansu kuma za mu iya rantsuwa a kanka wallahi tallahi Yahudu ba sa kan mu da alkhairi ko mun san kantarsa wannan da lakin aya cikin suratul ma'ida la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina ashraku zaka isa cewa mafi tsananin mutane ba masu tsanani ba mafiya tsananin mutane adawa ga mummunai su ne yahudawa su suka fi kowa adawa ga musulmai su suka fi kowa kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa kin qur'ani su suka fi kowa kin musulmi wannan shine tabbacin da muke da shi ba mu da wani tunani na cewa wai yahudu sa iya kawo wani abin da zama alkhairi ko ga jama'atul nasr islam ko ga daula usmaniya ko ga sarkin musulmi ko ga sarkin gondo ko dukkan ba ga wani wanda za a ce ya karba saboda haka duk waɗannan ababen da ƙanƙancin musulmi wannan abu ne wanda bai dace ba idan ma mun faɗa kuna jin haushi billahi allazi la ilaha illa huwa inda malaman da suke kusa da ku suna faɗa muku ba sai mun faɗa ba kuma inda kuna kwatanta gaskiyar a gani a sarari ba ba ruwan mutum bukaci wannan amma za mu faɗi wannan dan mu ya zanto mun sauke nauyin mu a wajen Allah ta'ala ma'azirkan ila rabbikum la'allahum yattaqun mu kai uzuri wajen ubangiji cewa mu dai mun yi namu kuma jama'a su zama shaida ya ubangiji mun isar ka zama shaida ya ubangiji mun isar ka zama shaida ya ubangiji mai isar ka zama shaida Allahumma inzil islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin ya Allah ka rusa kafirai da kafirci ya Allah ka daukaki musulmai da musulunci ya Allah ka rusa kafirai da kafirci ya Allah ka daukaki musulmai da addinin musulunci ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya ubangiji ka sa alkhairan mu ya rinjayi sharrin mu ya ubangiji ka faɗakar da mu kurakuran mu ka ba mu ikon jarawa ya ubangiji ka kyautata zukatanmu ka kyautata zukatan shugabannin mu ya ubangiji ka kimsa musu tsoron Allah ya ubangiji cire tsoron kowa da farjinin kowa a cikin zukatansu sai naka ya ubangiji cire soyayyar kowa da kaunar kowa a cikin zukatansu sai soyayyarka sai soyayyar manzanka sai soyayyar al'ummar musulmi da suke wasu wasu gabanci ya ubangiji ka ba su ikon kyautata halayen su kafin su mutu ya ubangiji ka ba su ikon kyautata kurakuran su kafin su mutu ya ubangiji ka kama hannayen mu da nasu ka dora mu akan tabarci madadaci ya Allah ka kashe mu muna masu bin tabarcin manzanka da kadanka mataikin mu shine shugaban na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila